أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na alma'adubatun nabawiyya fi adabi hayatul yawmiyya nabi sallallahu alaihi wasallam za mu tashi a shafi na 23 تلك أوامره صلى الله عليه وسلم بشان طول ثياب المرأة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينزل الله إليه يوم القيامة فقال الأم سلمى رضي الله عنها فكيف يثنعن النساء بذيولهن قال يخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخين ذراعا لا يزن عليه وبالطبع تختلف ثياب المرأة عن ثياب الرجل فحتى وإن كان الملابس مؤلفة من ثوب واحد من أسفل العنق إلى القدمين فلا بد أن وأن تكون ملابس النساء أطول من ملابس الرجال ففي هذا الحديث الشريف سألت أم المؤمنين سيدة السيدة أم, أم سلمة عن مقدار طول ثياب المرأة فقال صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا قاسدا أسفل الركبة وهذا هو الطول الذي أباهه للباس الرجال حتى الساق فقالت أم سلمة رضي الله عنها إذا تنكشف أقدامهن فقال صلى الله عليه وسلم فيرخين ذراعا وهذا هو مقدار الطول الذي يغدر الكعبين كما أن الفقهاء قالوا إنه يلزم أن تقدى تنورة المرأة كاملة قدميها na mala ya ce umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yi na tsawaita tufafin mata an samo daga abdullahi dan umar ya dala kara tabbata a gare shi a gare su ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wadda duk ya ja kayansa a ƙasa saboda taƙama ko saboda tamaka to Allah ba zai kalle shi ba ranar tashin alkiyama ummu salma uwar mumina sai ta ce to mata yaya za su yi ya rasulullah da wato bakunan zannuwansu ko rigunansu ko mayafinsu suna so suna rufe jikinsu har ya kai ƙasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sake shi wato taki guda in an ce shibir shine babban dan yatsa zuwa karamin dan yatsa haka daga nan zuwa nan shine shibir shibran shine sai ta ce to ya rasulullah wannan tsawon ayin ce haka kafafuwan su zai ringa bayyana in suna tafiya sai manzo Allah ce to su sake shi zuwa zira'i zira'i za ka ga in ka gwada za ka samu shibir guda biyu daga nan zuwa nan tsawon ya tsanu to sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to su sake shi zuwa haka wato yadda dai zai rufe kafafunsu so da koda yana taɓin ƙasa babu komai da akwai wani hadisi da aka tambaya in ya taɓa da safa ce to ai kasar da zai sake taba shi kuma ya gyara shi mala ya ce haka ne ya nuna cewa tufafin mata sun sha babban da tufafin maza ko da ma tufafi guda ɗayan da ake sako shi daga sama har ƙasa to za ka gana mata na sha bambam shi yasa uwar muminai a sai da su ummu salma ta tambayi tsawon yadda tufafin mata zai kasance maza Allah ya ce sake shi taƙi guda yana nufin har ya kai ya rufe diddigensu wanda ita na na ummu salma ta ce ai bai tsawannin tsawonsa bai kai ba sai maza Allah ya ce to su dinga sake shi zira'i guda wannan shine kuma tsawon da ake so wanda zai lullube gaba daya diddige kamar yadda malaman fiqh suka ce wato shi tufafin mace lalle ya kamata ya zama ya rufe gabaki ɗaya kafafunta yayin da ba za ta ringa tafiya kafafunta ana ganin kafafunta a waje na shida ارتداؤه ثياب الحسنة الطاهرة وأمره بالارتداء بهذا الشكل يقول جند بن مكيس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر علية أصحابه بذلك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قدم وفد كندا وعليه هلة, هلة يمانية وعلى أبي بكر وأمر مثل ذلك الحمد لله نشر شيني سيء كيكاوان تفافي mai tsarkakakken tufafi kyakkyawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sawa wato ya zama an yi kwalliya zundu dan makis yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato idan baki zai zai yi baki zai baki za su zo masa to sai sa rigar sa mafi kyau sai maza Allah yayi kwalliya sannan sabansa ma manya-manya na kusa da shi sayi na umar da abokan sai sa kowa ya je kwalliya saboda mai baki za su yi ado shi ne ya ce wata rana na ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da bakin kinda suka zo kinda wasu kabila ne da suke yaman duk da cewa sun kasu kashi uku akwai wanda suke yaman akwai wanda suke urdun a wajen garuruwa uku amma kabila guda ce to su ne suka zo wa annan sallah sallama su tamanin ko su saba'in suka zo masa ziyara da lokacin da za su zo shi ne annan sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ya ce na ga annan sallallahu sallam ya sa wata alkyabba wadda aka kawo ta ta yaman daga yaman aka yi ta ya ce abubakar ma ya sako tashi sayyidina umar ma ya sako tashi wato suka yi kwalliya na tarban baki wallahu a'lam waga to baka tambaye shi ba mm ta shi wa zama na to ga shi za a tambaya amma watakila ban sani ba watakila da ma na san malamin ne zai iya hararo ina ɗin san shi inda ya dosa na? a to to shi kenan malam ibrahim ibrahim khalil shugaban majalisar malamai ta jihar kano na? to kasan idan malamai suka ce waka to ya danganta wani malami ne akwai abinda bahaushe shi sai ya raba sai ya ce waƙe na ita waƙe asalinta babu ganga babu kiɗa kuma mafi yawa ma karatu ne kamar infiraji na waƙoƙin infiraji misali a kaga wa'azi ne na suna tunatar da mutum Allah suna tunatar da mutum zai mutu suna tunatar da mutum yadda zai zai wata ran za a sashi a kamari tsutsa ta shanye da sauransu to kaga in su yake nufi misali nake yi sai kaga wataƙila zai zama abu ne mai kyau to to amma idan waƙoƙi ne wanda musulunci ya hana wanda bana jin zai kira su to kaga wani abu ne daban kuma Allah ala. Assalamu alaikum. Idan mutum ya zo ce salamu alaikum bai sallama ba. Ya ce salamu alaikum. A sallamar gaisuwa akwai yanayi guda biyu duk wanda musulmi ya yi ya yi daidai ko ya ce assalamu alaikum ko ce mutane salamun alaikum salamun alaikum kowanne daidai ne amma a sallah ma babu salamun alaikum a sallah kuma shi kadai ne dole ka ce assalamu alaikum a sallah ba babu babu ma salamun na ga irin na gaisuwa a sallah da haka mutum ya ce salamu alaikum don fassararsa ne kaga da yake mun fi iya turanci inda mutum kwabar da ake da larabci zai kwaba da turanci da za a yi dariya misali amma larabci kawai sai dai a kumbala shi yana nan yadda aka ga wanda shi ne matsala kuma larabci yana da ma'ana masu zurfi harafi kadai sai ya canja labari gaba ɗaya a larabci na nuhin subject ya koma object duk abubuwa su rikice su dame na? wanda ake wa ake neman su? wanda ake bayi a ana rikice na? to a sashin ne za a da shi na san shi ga jiran magana mana ibrahim khalil na san shi sosai ga yi ai ba neman shi ake ba ana na? na san shi ai na san shi ai ai malami ne babba ni ne ba ni ne ba ni na faɗa ba ni na ce ma malami ne babba ya ne abin da nace ke eh ana zuwa yawa ka ne gane da aka iyakacin sallama kenan eh to amin din nan mutane suke faɗa baya ciki yawa ainihin idan mutum yanzu ya ce maku assalamu alaikum to ya zama wajibi ku ce musu wa alaikum assalam to in kuka tsaya a nan kun amsa mar sallama amma in kuka kara mar kuma kun samu lada fiye da shi ku ce musu wa alaikum assalam wa rahmatullah amma inda zai zai ce muku assalamu alaikum wa rahmatullah sai ku ce masa wa alaikum assalam to ba ku amsa dole sai kun ce masa wa alaikum assalam wa rahmatullah inda mutum ko zai zai ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sallamar da zaka yi wa zaka dade baka ji ta ba kenan to kuma ya zama wajibi ku ce masa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu nan ne kuka maida masa shi ko na yau ta ai dole ne a maida ta koda baka tsara ba dama Allah haka madaukakin sarki yace a Qur'ani fa idza huyitum bi tahiyyatin hayyu bi ahsani minha aw rudduha ko ku yi wanda ta fita kuku mai da ita to amma in kai zama ka rage to ba ku mai ma da ita ba bare ku yi wanda ya fita lokacin da aka rabar da ni idara na na tun daga lokaci ya ci gaba da sauka amma ana samun fatira a ɗan daɗe bai zo ba inda wahayin ba wai fixing time aka yi duk after one hour ba na event ne suke ta faruwa yana zuwa su akan akan ɗan ɗau lokaci a kwana biyu a kwana biyar a kwana ashirin misali duk yana faruwa wala ba sai shi ba amma yana nan ba sai shi ba yana nan wanda annabi fara koya mar karatun qur'ani eh in kana karanta zaka je kamar malamai sun kira ibi suna sabani a kan shi waye ne na farko a ce ne wani manzala ya so mu zauna da shi ya so mu kama mar qur'ani wallahi ba sai shi na'am na'am duk kuskure ne duka da yi da yi da amsa haka duk kuskure yadda musulunci ne ya ce haka nan za mu faɗa ai kamar sallama ne ga annabi sallah sallama wasu yan kidinki sai suka yi kokari wai ya za ka ce assalamu alaika assalamu alaika assalamu assalamu ayyuhan nabiyyu ko assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wai annabi kamar yana nan dama annabi kamar yana nan mana da haka yadda musulunci ya kawo da haka za a yi har tashin kiyama kuskure ne mutum yana so ya ce ma ya gane larabci ne tun daga kai ce ma kai ko ke ko kiwo a assalamu alaikum ne abinda mutane ma suke manta shi ne hasali kai musulmi an ma sallama wai dan kai ɗaya ne ba ba kai ɗaya bane ba akwai mala'iku tare da kai ba to ka gani ashe ba maganar kai ɗaya bane so ka da ki duk babu kawai kum kum ne ko da mutum ɗaya ne ko mutum miliyan wallahi ala na? mene? a yin kokari mutum ke ne ya nuna ma ya san dalilin ka da ke ke da ke da kai wanda yake kuma a shari'ance ba daidai ba ne wala ala na babu laifi babu laifi don ka ta'ala amma dai mun ce ma yana ciki misali kaga in ka je wanda bai faɗa ba ba za ka damu ba misali wannan tsarkake Allah ne babu ta'ala maɗaukaki sarki yake nufi so ba wata kalma mai mara kyau don mutum ya faɗa ya dame ka ba assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata ha ta aminci ba a san nawaye ba shi ne wanda kuma amincin Allah ake shi ne mana akwai ma'arifa ne akwai wanda na kira larabci ne kumaira kumaira o wanda wancan yaushe wannan umaira wato ita nana na aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ta wato ita ce yar karamar wato ya yar karamar wato me ake kiranta ne yar yar yar fara kamar da Hausa ce yarinya yar fara hmm yar farar yarinya shine numa ya ce yar jaba na ne da hausa ne sha ba na shari'a yan fara ba na to shi ne fasararsa shi wanda manzo Allah yake gaya mata wanki in ana gani shi ana magana wanda ba a gani shi amma kai ma inda ba haya ya wanke gashi nan kai ma yara ya kaje kana sallah ai ba za ka na ai za a wanke ana magana wanda ba a sani ba ba komai to an kai malamai sun kai sun kawo saboda hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama da ba yahude da manasare idan suka ma sallama daidai suka soma ma sallama za ka ce wa alaika to idan ya kai ma ga ta kama dole sai ka amsa musu in ka amsa musu babu ne walawala no yau kamar kowa da baki daga wani ya rufe baki sai wani su samu na cewa na'am to baka ji me na faɗa yanzu yanzu yanzu shi ne dai abin da ka faɗa ni ma na faɗa in ta kama amsa masa iyayi daidai na ce ba laifi na? eh
amma an yi mutum da ya sani ko a waya ne kira ne sannan wa zai mutum ne wa alaikum to ko ne ya za ka ce mu alaikum wa ne ke ko wa ne ke kira wa sai ki yi wutar yi ka ga ya bana
Zai- mm. a soma musu da sallama mutane ba su bambanta soma musu da sallama musulunci ya hana soma musu da sallama shine ya zo karara a cikin hadisi la tabda ul yahuda wan nasara bis salam a ya ta bamban da su suka yi duk da cewa ba ba abin da bane akwai asar da shi yasa maluma suka kai kawo shi yasa na ce ma maluma sun kai sun kawo ai akwai sahabin da ya yani ya yi ina jin atishawa ko ya masa gaisuwa irin ta musulunci ya ɗauka musulmi ne a sallama ne ya masa ko sai da ya wuce ma sai aka ce masa ba musulmi ba ne sai da ya bishi ya ce ya kwace sallamarsa ya ce amma ka je Allah ya ƙara ma kuɗi da kaza da kaza shi yasa shi yasa malamai suke na maganganu a kai so dai abin da na faɗin ne ina nan akai in ta kama a maida musu ya zama dole sai a maida musu ma ba a maida musu ba kuma babu laifi Allah. Right. So.